أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة عشرين دقيقة قوات الجماد الآخر إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in. Sha biyu ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. A wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Darul Qur'an da ke nan ganyen Oda Saminaka don ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka الإمام سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى littafin da ke karantar da mu gangariyan hadisai da addu'o'i daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ingantattu wanda ya kamata kowane musulmi ya yi riko da su a rayuwarsa Allah muke roƙo ya mana jagoranci alkhairi ya sanya albarka a cikin abubuwan da muke karantawa wannan shi ne darasinmu na ashirin da ɗaya a shigerin gyar karatu wannan littafi kuma jiya mun tsaya a wannan addu'a mai girman gaske wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin ta ita ce addu'ar neman wadata ga barin talauci da kuma ainihin wato biyan bashi da neman tsarin Allah daga sharrin dukkanin komai wanda kan sami bawa a rayuwarsa Allah muke roƙo ya mana jagoranci na alkhairi ya sanya albarka a rayuwarmu ya tsare mu daga talauci akwai wasu fa'idoji waɗanda malam Muhammad Salih al-Munajjid ya ambata a littafinsa mai suna الأربعون في الاستعاذات النبوية لما دوانا الدعاء إن الباب لي في مكرجة إن يجتشوى اقضي عنا الدين وأغنني عن الفقر كبيام باس سكن دا أكيبينا يا الله كباني إيكم بيا سنن كودا تدين كتلوش سيجتشوى والغنى ثلاثة أقسام وداتا إري أكلي وداتا إري نولي iri uku ne alƙasmin awwal ghinan nafs na farko shine wadatar zuci Allah ya wadatar da zuciyanka ya baka kana'a duk abin da Allah ya baka ya zama ya ishe ka baka jin wata tawaya baka jin cewa sai an baka irin na wani sannan zaka wadatu mun gane wannan wannan kuma shine arziki mafi alkhairi wanda Allah ta'ala bai wa bawa domin duk yawan abin da Allah ya baka in bai baka wadatar zuci ba to haka nan zaka mutu kana bakin bakin bakin abin nan talaka an gane wannan kuma abin da Allah ya baka ba za ka iya mura ba kai dai ba za ka ci ba kuma ba za ka iya wa addinin Allah komai ba saboda me kana ganin cewa Allah ta'ala bai wadata ka da abin da ya kamata ba yace al-qismu thani wadata kashi na biyu shine al-ghina billahi ta'ala wadatuwa da Allah maɗaukakin sarki ya zama ka ji cewa Allah maɗaukakin sarki ya ishe ka akan dukkanin komai an gane wannan ba ka neman komai sai a wurin wa sai wurin Allah idza sa'alta fas'alillah za ka yi roƙo roƙi Allah shi kadai kada ka roƙa a wajen wani wanda ba ya da shi amma in ka roƙa a wurin Allah shi Allah zai yi amfani da mutane wajen baka wannan arziki domin dama inna Allah yarzuqun nasa bin nasi Allah yana azurta mutane ne ta hanyar yan musu mutane ba malaika za a turo daga sama ba an gane wannan tayyib dai yanzu misali da zaka je daji ka je ka samo zinari ko ka samo diamond ko ka samo wani mercury ko wani abin da ake nema irin waɗannan albarkatun ƙasa to yanzu in wani bai saya maka ba ya za ka yi da shi dafa za ka ci ɗaura za ka yi a wuya karata abin da kake bukata shine wani ya saya maka shi da daraja shi ma sai ya je ya sayar da daraja shi ma wanda ya saya sai ya sayar da daraja shi ma wanda ya saya sai ya je ya wani abin da shi to haka Allah ta'ala ke azurta mutane amma kaga sai da ka tashi ka nema a wurin wa a wurin Allah ta'ala mun gane wannan da haka jama'a ya zamto cewa ka dinga ji a ranka cewa Allah ta'ala ya ishe ka an gani to kuma jin bukatuwa zuwa ga Allah yana sa bawa ya zama yana wadatuwa da Allah an gani saboda a duk lokacin da mutum ya zama yana duk bukatuwansa yana mai da su zuwa ga Allah to za ka ko da yaushe yana cikin kwanciyar hankali babu wani abu da ke tare shi da hankali kuma za ka ga yana neman arzikinsa hanyar halal baya ganin cewa sai ya ci haram sai ya yi wasu ‘yan dabaru sannan sai ya samu arziki jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi gina na uku shine qismu thalith shine shi alghina bil mali wadata ta dukiya Allah ya baka wadata ta dukiya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya baka kana iya ci kana iya sha kana iya bukatun yau da gobe kana iya sada zumunci a ciki kana iya aikin addini kana iya dukkanin abin da ya kamata ka dinga yi to wannan in ka samu wannan ka samu babban rabo Allah ka samu muna da cikin masu samu babban rabo ibn qayyim rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa majarij salikin yana cewa إذا عرفت معنى الفقر إذا كسمي لي معنى بقاتا شيلي تلوشي علمت أنه عين الغنى بالله فسيني تشوى أثر تلوشي شيلي متن يزم يا ودات الله duk abin da za ka nema ka nema a wurin wani ka nema a wurin Allah yanzu duk bukatunka kana miƙa wa Allah ne kana tablin ma Allah ne ba ruwanka da wani babu wani shamaki da ce ina roƙo Allah da haƙƙin wani da darajar wani duk ba wannan musulunci jima mun gane wannan Allah kawai ake roƙo idza sa'alta fas'alillah in zaka roƙa roƙi Allah kai tsaye wa idza sta'anta in zaka nemi taimako fasta'in billah abun mamaki malam duk maganar na manzon Allah wani yana na kwakwalwar ta toshe ya zama kamar ta dusa kamar kwakwalwar akuya bai gane ma mana manzon Allah ya ce ka roki Allah kai tsaye kuma ya ce a'a kada a roki Allah sai an sa wani shabaki ko ina ya samu uku wa idza sta'anta zaka nemi taimako fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke neman taimako an gane wannan sai ce fala ma'ana li su'ali man sa'al idan haka babu wata ma'ana ga roƙon wanda kake roƙo an gani yace ayyul halayn akmal al-iftiqaru ila Allah am al-istighna'u bi to tsakanin abubuwan nan guda biyu miƙa buƙatuwanka zuwa ga Allah ko kuma wadatuwa da Allah wanne yafi wani an gane wannan yace fa hadhihi mas'alatun ghayr sahiha fa idan istighna'u bihi huwa 'ayn al-iftiqar babu mun tsakanin wadatuwa da Allah da kuma me miƙa bukatunka zuwa ga Allah duka abu ɗaya ne yanzu nace ni Allah ya ishe ni me nake nufi ma'ana ya wadata min da komai ba sai na nemi komai kuma a wurin kowa ba an gane wannan kamar yadda za ka ce kuma to ni duk bukatuna ina miƙa zuwa ga wane ne zuwa ga Allah annabi yaqub alaihi salam ka taɓa ji ya kashe maki tsakanin shi da Allah qala innama ashku bathi wa huzni ila man ila Allah ina miƙa damuwata ne da baƙin ciki na ne zuwa ga Allah kai tsaye. Annabi Nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara فنادى فنادى فمني فنادى ربه اني مغلوب فانتصر kaga duka annabawan Allah Allah ke roƙo faftah bainana wa bainahum fathan wa najjini wa amma iya min al-mu'minin wannan shine asalin tauhidi kai ta Allah subhanahu wa ta'ala jima mun gane wannan ko yawwa Allah ta'ala ya samu dace da haka jama'a kun ji kamar yadda wannan ainihin wato fa'ida take Allah ta'ala ya samu dace to sai mu je addu'a ta gaba addu'a ta ɗari da biyar ta ɗari da shida haka ne ta ɗari da biyar ko na wannan addu'a za mu karanta ta sau ɗaya ne saboda tsawon ta ko kada oke ba ita ba ta biyun ce ya kamata mu karanta sau ɗaya saboda tsawon ta ta cika shafuka kusan guda biyu har da wani abu اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قادرين لها وأتممها علينا وأن الدرر إمام الحاكم يفتدي تأتكم مصدرك تنسى على الصحيحين سنن إمام أبو داود شما يفتد وأن حديثا في كتاب الصلاة باب التشهد عن قالي يوه آه ابن حبان شما يفتد وأن حديثا في كتاب موارد الضمان عن قالي الإمام الطبراني أسكن عجم الكبير kuma hadisi ne wanda malamai sun ainihin wato inganta shi na fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa kunna la nadri ma naqulu idza jalasna fi fi salah Abdullahi Mas'ud yake cewa mun kasance ba mu san abin da zamu dinga faɗi ba yayin da muka zauna a cikin sallah ma'ana zaman tahiyya ta ƙarshe وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم جوامع الكلم وخواتمه شكو أنه صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء أن سنر دشي أن كوير دشي دنقل لن كلمومي كما تشكبكوز قال يشي فذكر التشهد sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana tahiyya wa qala sai manzon Allah yake wa qala kuma mai ruwaya yake cewa Abdullah bin Mas'ud kenan kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna kalimatin kana yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna at-tashahhud manzon Allah ya kasance yana karantar da mu kalmomin nan wasu kalmomi kamar yadda yake koyar da mu tahiyya kun ji jama'a wannan addu'ar kenan kamar yadda manzon Allah ke koyar da mu tahiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta da wannan addu'a shine ga fasararta Allahumma allif baina qulubina ya Allah ka hada tsakanin zukatanmu ka hada kawunanmu wa aslih zata bainina ya Allah ka daidaita abin da ke tsakankaninmu duk wani abu na saɓani da ke tsakaninmu Allah ka daidaita ka inganta wannan abin da ke tsakankaninmu na gaba da ƙin juna da rashin jituwa da juna Allah duk ka daidaita tsakaninmu wahdina subula salam Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici an gane ka shaida mu tafarki madaidaici wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur Allah ka nisanta mu daga dukkanin ainihin wato ka tsamar da mu daga dufanni zuwa ga haske dufanni su ne ne na'am duhu suna da yawa shi yasa zo gulumat bai ce bai ci azzalam azzalam guda ɗaya azzulumat dufanni duhun kafirci duhun bid'a duhun saban Allah duhun munafirci duhun komai wanda yake ba hanyar Allah ba duhu ne mun gane wannan amma hanyar Allah kuma guda ɗaya ce tak haske shi ne wa najjina Allah ka tsamar da mu minan gulumati daga dukkanin duhanni na bata duhanni na kafirci duhanni na bid'a duhanni na sabon Allah duhanni na kai ko duhun gulma tsugudidi gutsuru ma duk wani abu wanda yake mummuna Allah ka tsiratar da mu daga waɗannan dufanni ilan nuri zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na alqur'ani zuwa ga haske na sunna zuwa ga haske na tauhidi zuwa ga haske na bin Allah da da'a gare shi wa jannibna al-fawahisha ya Allah ka nisantar da alfasha ga barin mu ma zahara minha wa ma batana wace ta bayyana a fili da ma wace ta koyu jama'a kun ji addu'ar manzon Allah ta kunshi dukkanin alkhairi malam jama'a mun gane wannan ta kunshi mene dukkanin alkhairi baki daya me yasa yanzu baka ce zina ba ko baka ce gaisawa da mata ba baka ce liwatsi ba duk wata alfasha kawai ka ce kenan duk wani zunubin da yake da sunan alfasha to kana so Allah ta'ala a dunkule ya tsare ka daga wannan kallon tsiraici ne jin waƙe-waƙe ne yin waƙe-waƙen ne sauraron kiɗe-kiɗe marasa amfani disko iri-iri musamman da sunan ma addini duk waɗannan abubuwan kana roƙon Allah ta'ala ya tsayartar da kai irin waɗannan addu'o'in jama'a in dai suka kama jinka sosai Allah ya amsa maka zaka ji wani abin da ba na Allah ba wallahi ba ka san shi da an sa kiɗa sai hankalin ka ya tashi baka son baka jin daɗin sa wani kuma in ba ya ji ana jijijin jijijin bane to shi baya samun nutsuwa kaga wannan shedan ya riga ya masa ya riga ya rinja ya kasa istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah shirin ya riga ya yi mamaya a kansu ya yi rinjaye a kansu ya mantar da su ambaton Allah don jama'a ba a samun nutsuwa sai da me sai da ambaton Allah Allah ce allazina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah Allah ce ala ku saurara bi dhikrillah taqma'innul qulub da ambaton Allah ne alƙulubu ta kuma in zukata ke samun cikakken nutsuwa Allah ka sanya mu daga cikin nutsatsu wajen nibnin fawahisha Allah ka nisanta mu daga dukkanin alfasha ma zahara minha wacce ta bayyana wa ma batana da ma wacce ta buya kowane irin alfasha ne muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan ainihin wato alfasha an gane wannan Allah ka nisanta mu daga wannan tunda Allah ta'ala da ma yawo annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ko da mu wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana haka Allah ya ce kada ku kusanci alfasha eh wacce ta bayyana da ma wacce ta buya in ji Allah da kansa sannan Allah ce wala taqrabu zina zina fasha ce ko innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to kana roƙon Allah ta'ala ya tsare ka daga dukkanin wata alfasha wacce ainihin wato suke masu halakarwa Allah ka tsare mu wa barik lana fi asma'ina Allah kai mana albarka a cikin jinmu wa absarina da gadonmu wa qulubina da zukatanmu nan kana roƙon Allah ta'ala ne ya sanya maka albarka a cikin dukkanin mafiya girman gaɓoɓinka an gane wannan ji ni'ima ce ji rahama ce ji alkhairi in kana so ka gane ji alkhairi ne ka je ka tambayi kurma shi fa duk ni'imar da ke cikin sauraron alkur'ani mai girma a ji daɗin ƙira'a ba shi da wanda ni'imar to wani kuma gaba ɗaya jinsa rabon da ya saurari alkur'ani mai girma ma ya manta kullum sai waƙe-waƙe na fina-finai sai waƙe-waƙe na ainihin wato ‘yan iskan nan ‘yan yankin kudancin nan ka ga mutum kawai yana ta haka ana ta faɗi wani abin da bayaran shi ba kuma ya dage yana ta yi wani abin ma zaginsa ake habanci ake mar shi dan arewa amma bai sani ba ya sa kuma ya ƙura wani anguwa duk ya fitini mutane hana mutane bacci an gane wannan Allah ka tsare mu to don haka kada ce mai ya Allah ka sanya mana albarka a cikin jinmu wa absarina da kuma me yawwa da ganin mu malam gani ni'ima ce kamar yadda ido rasa shi kamar mutuwa ne shi ya sa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mani bituliya bi habibatayhi fa sabara wanda aka jarabce shi da masoyansa guda biyu shi ne ya rufe idanunsa guda biyu kuma ya yi haƙuri to sakamakonsa shi ne gidan aljanna ina fata an gane saboda gaba ɗaya rayuwa sai ta rikici in ba wanda ya zama ya saba da makantan tun yana ƙarami ba yana da wannan basira in ta sami mutum da girmansa sai gaba ɗaya rayuwar ta ya buke masa sai kawai ana cikin la'asar wata rayuwa ya ce ah wai gari ya waye kuwa ya kwanta ya bacci ce gari ya waye ko yanzu karfe yanzu yaushe wani lokaci muke ciki ne yanzu saboda baya gani da yana gani kai tsaye kan kuma tana cikin titi da ya kalli yanayin gari ya san cewa yanzu karfe kaza ne lokacin sallah ya ko bai yi ba wata ran sai a kira sallar magariba ya dauka asuba ce in ya kwanta bacci ya tashi mun gane wannan to kana son Allah ya sanya maka albarka a cikin ganinka shine ba za ka dinga kallon komai ba sai abin da Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi an gane wannan eh daren da shedan ya dan jaka ka fada TikTok ka fada X ka fada Facebook ka fada Instagram ko Thread ko ma menene ka je ka shiga me Instagram ne ko waye duk lokacin da ka je ka dan kallo su abubuwa sai ka ji kuma ranka bai maka da daga baya ka zo kai nadama to maza ka maza ka tuba zuwa ga Allah innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum musirun to wa barik lana fi asma'ina Allah kai mana albarka a cikin jinnan wa absarina da cikin gannan mu wa qulubina da zukatan mu kaga zuciya ita ce da mafi alkhairin gaba ko liman Allah ya faɗa ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كاجي أشكين ديكي أكو تسوكا أنت جارو ديكي يا جارو أنت لا لا شيء ديكي ديكي لا لا شيء لكن دو وندك جيش أكم وانا أبنى أتا زوجي تارجع تاي تلاش تارجع تاكركش سيدك مثلا الدعاء ta shirya ba kuma nan ba kuma jifa'i za ka yi masa ba ka kame wannan abin Allah ya kaza Allah mai kaza a wannan ba daidai bane in ka gani irin wannan suka ce to Allah ya shirya mu Allah ka shirya da mu an gane wannan kai kai addu'a ta alkhairi domin dan uwanka ne idan ya bata kai wace riba ka samu a cikin batar tashi eh jama'a ai so samu ne kowa ya zama akan me akan daidai akan alkhairi mun gane wannan Allah ka shirye da mu baki daya wa azwajina Allah kai mana albarka a cikin matayen mu matakan Allah ya mata albarka sai ta maka biyayya mana wa zurriyatina da kuma ƴaƴan mu ‘ya'ya kana buƙatar albarkarsu shi ne su zamto na ƙwarai masu ɗabi'u na ƙwarai ma'abuta ilimi da sanin ya kamata masu tsananin biyayya ga suwa ga iyaye su zama wa tuba alaina Allah ka karɓi tubanmu ya Allah ka datar da mu wajen tuba zuwa gare ka kuma karɓi wannan tubar tamu innaka anta tawwabur rahim domin ya Allah kai ne nan mai karɓan tuba kuma kai ne nan mai jin kai waja'alna shakirin li ni'amik Allah ka sanya mu zamto masu yawan gode wa ni'imominka musnina biha alaik masu yawan yabawa wannan ni'imomin a gare ka ka zama mai yawan godiya ga ni'imomin da Allah ta'ala yi maka shi ma wannan wata riba ce al'allama ibn qayyim rahimahullah a cikin littafinsa alwabilu sayyid a muqaddimarsa yana bayanin cewa abubuwa guda uku ne ke ɗaure ni'ima a wurin bawa ya zamto ba su bushe ba daga cikin abubuwan da ke ɗaure ni'ima a wurin bawa ya zama su bushe ba akwai yin godiya da bakinka kai a ji kana cewa alhamdulillah Allah ya min ni'ima iri kaza da kaza da kaza ina ma Allah godiya kai sannan a ga tasirinta kuma a ina a jikinka na uku shine yin aiki da wannan ni'imar da Allah ya yi maka ta hanyar da yake so kuma ya yarda da ita to an kai wannan abubuwan guda uku don Allah da duk ni'imar da Allah ta'ala ya maka ba su mushi ba ka ji a ranka cewa Allah ya maka ni'ima ka yarda sannan yi ka yi ne ka faɗi da bakinka wa amma bi ni'mati rabbika فحدث يشير من الله كيف وجعلنا من الشاكرين لنعمك الله كفن يا مدك تتم صيام بودية جمد نئمومنك يا, يا, يا الله مثنين بها عليك ما في يبا مكا أكم وأن النئمومي من سوى الحمد لله أنقالي قابلين لها ما تقوم كربا النئمة كثير يقول كويس يجي أبونا idan aka zo ka bashi kuɗin kullum sai ya raina akwai ɗabi'a shi raina ko ne duk abin da zaka bashi wallahi sai ya raina in ka bashi sai ya ɗauka a ranshi cewa kuma ko da fa bai tunanin cewa zaka iya bashi kaza ba misali ka yi masa wani aiki musamman laborori ku ji tsoron Allah ba ku da godiyan Allah laborori duk abin da ka ba lebura mafi yawansu zaka tadda kashi mu ce kashi takwas cikin goma ba su da godiyan Allah wani ko kun shirya aikin fa ya san ga abin da aka shirya aikin ya gama in ka dauko kuɗin ka ba shi ciki ko za a dan ƙara mana wani abu ne ko ba ku gani ko kuma bayan ya yi aikin ya gama ko bai gama sai ce a ba shi kuɗin duka gobe zai zama ya ƙara ka a ce a ni ba zan baka duka ba ga dai advance in ka gama in biya kuɗin ka kuma in ka biya shin ba zai zo ya ƙarasa maka ba wannan rashin godi butulcewa Allah ne ita cewa Allah ne ka yi haƙuri haƙinka a baka ka ci haƙinka kamar Allah godiya a kai mutum ya aiki ka ce mishi kaza ne in ka zo ka ba shi kuɗi sai ga yana yana wani musu yana wani muza ka haka a hannunsa ka ce ya kai ne ko za mu ɗan samu ƙari ne kuma shi ya san aikin da ya wuce wannan abin da ya yi ba amma ya raina to wannan raina kwan da kai sai Allah ya cire albarka a dukiyar ba za ma ka san me kai da wannan kuɗin ba ina gaya muku mutumin da ke cikin gari yanzu da wuya wani a yini ya iya aikin naira dubu biyar haka ne in dai aikin hannu ne wani da wuya ke yin aikin naira dubu biyar kullum amma dan kwadago mai aiki a gona ko wani wuri a wajen gari sai ga a rana ya aikin dubu biyar dubu bakwai amma duk da haka in yayi wannan aikin kuma shi na binni sai ya samu dubu ku sai ya gode wa Allah ka gan shi yana cin awara ya sai madara ya sai nestif ya je ya sha ya sha daɗi shi rena rena to sai ga shi koshi kullum a cikin wahala ba kaya ba sa kaya masu kyau ba lissafi a rayuwa abubuwa iri iri to shi wannan wanda ka gan shi yana fantamawan ya yi ma Allah godiya ne ya ce alhamdulillah Allah na gode maka Allah ka ƙara mu daga cikin ni'ominka ya ma Allah godiya ya yaba wa Allah akan abin da Allah yi masa ya kuma ci ta hanyar da Allah yake so wani ko sai je ya fara mola wiwi wani in ya gama wannan ya mola wiwi bayan ya mola wiwi ya caki wani kuma sai je gidan giya ya sha burkutu ya ciji koko wani kuma ya je ya sayi giya ta kwalba ya sha ya bugu ya zo yana ta tumbeli yana marita ko shi kenan shi ta biya ya ta biya mai bukata duk kuɗin ma sai ya zo mai yiwon ma sai ya bata sai ya bata dubu uku akan naira naira ɗari biyar ce kai ya yi yawa sai ce rike kawai shi kenan yana da imanin ya gama yawo Allah ka tsare mana imanin to haka ne abin yake mu muna ganin abubuwa iri iri mana to shi yasa ka zanto mai yawan godiya ga ni'imar da Allah ta'ala ya maka kakkara yau ta yin kuka ko da an yi magana ka ce a'a ai kai wallahi kaza ne ai kai kana so kaza ne kai ana ganin kaman ko Allah kaman kana da wani kana da wani kuɗi ne kai baka fada komai a'a kana da shi Allah sai maka wa'an ka ce alhamdulillah ina cikin godiyan Allah Allah muna roƙon ka Allah kai mana ƙari Allah ƙarfa mana asiri shikenan bakin ka alaikum so in kana so Allah ne ba komai ba in Allah ya ga dama ga dukiyar amma wallahi ba za ka iya cinta ba kaukan ka rowa kawo iyayenka rowa kawo ƴan uwanka rowa kawo al'umma rowa ran da ka mutu alƙa cewa shikenan mai gadi ya tafi yaran nan sun kira za su su fanta ma ka kare ba za ka iya cin komai ba kullum sai dai wani ɗan biskit wani ɗan ruwan zaki wani ɗan shayi ba madara wai kai mai tattali ɗan naman nan da ake ci a more ba za ka ci ba ɗan yagos nan da za a ji a sha ɗan fruit salad nan da ake ɗan morewa da ce ɗan yi cewa ɗan ji ƙarfi ƙarfi duk ba za ka ci wannan ba ulcer ta ma chronic kullum kana kana kana fama da da da antacid ko eh kullum da an kare haka alji sai ka ka dauka ka karkada ka karkada ka sa bakin ka mugunta da kake wa kanka ne da kana yau cin ayaba da kai da kai da kai da kai murabu sai ka shin wannan abu ko ko jama'a yanzu da ban jawa da baka wannan abin ka rika sha da baka ayaba wani zaka laba amma galibi dan adam shi ya fi son abin da za a ce kawai magani ne wanda aka aka kimtsa shi a matsayin magani amma ya ci wani abu ko itacen da zai sa ya samu lafiyar ma ba zai sha ba ba zai samu ba zai amfani da wannan ba ka so shi kwakwalwa ke Allah ka samu dace jama'a ku dinga cin daɗi wallahi in Allah ya baka ni'ima ka ci dan fusala din ana nan ana yi a garin nan malam yana da daɗi malam eh an yanka an sa kankana an sa lemu an sa an sa komai malam gashi ya ji madara ka zo ka sha kanka zaka ji jikin kai ne ni'imar jiki kuma da wani a kware da gaske ga dadi a baki malam sai ka ci kuka ce alhamdulillah kuma Allah ya baka lada ya gafarta maka jima kun gane wannan eh wallahi malam ka ci dadi kuma ka ce alhamdulillah Allah ya ce ka ina gafarta maka amma ne kullu kana fama sai dai wanda da yaji kana da magana ina da ulta ina da kaza kullum aikin ka kenan ba ka da abin nan Allah ya kiyaye to Allah ka sanya mu daga cikin masu yawan yaba wa ni'imominka abilina laha masu karban wannan ni'imar da hannun dama masu yadda da abin da ka kasa ka bamu ya Allah an gane wannan eh domin Allah yana so in yi maka ni'ima ka yi me ka ambata bi Allah ke cewa wankuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كلمة قابلين لها من كرقوة النئمة تعني زنشيد أيش وأتممها علينا ألا كتكن يا من ون النئمة معناه كتيا يا من إتا يا الله كتكا من إتا كدومر من ون النئمة ألا كدك سا ون النئمة تبمو أقولنا أدوار ka dage da ita kawai malam kai ta fama Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu zaka jama'a kun ji wannan addu'ar da abin da ke dauke da shi اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين wannan hadisi ne ummu salama Allah ya kara mata yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تكي شوى هذا ما سأل محمد ربه wannan shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi ubangijinsa duk waɗannan abubuwan jama'a an gane wannan yawwa wannan hadisi malamai da yawa sun fitar da shi Imam Hakim a cikin a cikin Mustadrak ala Sahihain Imam Al-Baihaqi a cikin Ad-Da'awat Imam Tabarani a cikin Mu'jam Al-Kabir an gane yawwa da yawa daga cikin malamai sun fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce an gani imam al-hakim yake cewa hadha hadithu sahihul isnadi wa lam yukhrijahu hadisi ne mai ingantaccen sanadi al-bukhari da muslim ba su fitar da wannan hadisi ba an gane wannan ko yawwa haka ne imam al-haythami a cikin majma'u az-zawaid yana cewa rawahu tabarani fil awsat wa rijaluhu rijal sahih imam tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jam al-awsat malaman da suka rawaito wannan hadisi ingantattu ne ghayr muhammad ibn zambur wa asim ibn abi ubayd wa huma thiqatan banda Muhammad ibn Zambur da kuma Asim ibn Abi Ubayd dukkaninsu amintattu ne. Me yasa malamai ke ambatan wannan sau amana ta ilimi. Idan aka sami isnadin hadisi, wannan fa'ida ce hadisiyya. Idan aka sami hadisi isnadin sa ya zo, wani daga wani daga wani daga wani mutum huɗu ko biyar ko shida. Sai zama dukkaninsu masu ƙarfin hadda ne, kuma amintattu ne. masu gaskiya ne to wannan hadisi ya ce hadisi sahihi an gani dukan adalai ne masu ƙarfin hadda an gane wannan sai amintattu ne masu kiyaye abin da aka rawaito ne tun daga farkon isnadi har zuwa ƙarshen sa ya ce wannan hadisi ya zama ne sahihi amma idan ka sami mutum ɗaya mai ainihin wato hadda ɗan sama sama fake-faken hadda ko kuma wanda ke sadukun ne bai kai matsayin fiqa ba to wannan isnadin hadisi ce ya zama isnadi hasan ko ya zama sahihun li ghairihi sahihun li ghairihi fa huwa hasanun li dhatihi ina fata mun gane wannan so hadisi ne hasan kamar da malamai suka fitar da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace ga fasarar wannan bakan dangin addu'a اللهم إني أسألك خير المسألة يا الله إنا روقنك الخير دكنا أبن نروئك كاجي شيري المسألة دكنا أبن نروقا أورنك يا الله إنا روقنك الهيرنك أنقالي وخير الدعاء الله إنا روقنك الهير دكنا وتأدعاء لذي تو كبان الهير لتشكنت وخير النجاح يا الله ina roƙonka ka bani alherin najah shine samun nasara a cikin dukkanin abin da ya sa gaba a rayuwata an gani shi ka samu cika ka sami nasara a cikin duk abin da kake nema wa khairun najah Allah ka bani nasara ka bani cin nasara akan duk abin da ya sa gaba wa khairul amal Allah ina roƙonka alherin dukkanin aikin da zan aikata wa khairus sawabi da alherin dukkanin wani lada wanda za ka bani ya Allah ina roƙon ka bani mafi alherinsa wa khairal hayati Allah ka bani mafi alherin rayuwa wa khairal mamati da mafi alherin mutuwa mafificiyar rayuwa shine Allah ta'ala ya sa ka rayu akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kyauta ibada gare shi kamar yadda ya umarci Mu'az Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan me yawan ambaton Allah alkhairin rayuwa ne yawan godiya ga Allah alkhairin rayuwa ne kyautata aiki alherin rayuwa ne duk aikin da kuma bai dace da na Allah da na manzon Allah ba su ne wannan aikin aikin baban giwa eh jiya mun ji fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad ghawa hanyar Allah haka take to da kuma ba a kallon yawa a ce ai sai mun fi kowa yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah arna sun fi musulmi ne yawa da yawa ake gani to da musulunci bai zama gaskiya ba kuma har yau a duniya ko da kana ganin ku yankin arewa ka san jahili shi ya dauka inda yake rayuwa nan ne kaɗai duniya Allah malam sai ka je kasashen turai ka je ka yi ninkaya a cikin mutane miliyoyin mutane ka babu su yi ko kwada dukkan su abincin wuta ne ina fata an gane wannan ba ruwan Allah da wannan so da ka shi ko a musuluncin ba wai ana duba su wa suka fi yawa su ne akan daidai ba a'a zaman ku da yawa Allah yana kushe yawa da yawa Qur'ani ko ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكثير منهم فاسقون إذا ذاك جي قرآن أما ذكر ذاك جي أبو مفي يوى قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون أكذا كدن جي كدن كدن كدن كدن كدن شو أبا مدى يوى daidai ne ku ne aljama'a a wurin Allah ne ko an fahimta Allah ka shigar da mu wa khayrul mamat Allah ina roƙonka mafi alkhairin mutuwa shine mafi alherin mutuwa na farko shine ne Allah ya saka cika da kalmar shahada na biyu Allah ya baka ikon amsa tambayoyin mala'iku na uku Allah ta'ala ya sanya ni'ima a cikin kabarinka har zuwa tashin alkiyama Allah ka babu wa tabbitni Allah ina roƙonka ya Allah ka tabbatar da ni ma'ana ka sa in tsaya can akan addini a rayuwata ta duniya sannan ina mutu ka bani iko amsa dukkanin tambayoyin kabari da mala'iku za su ma a barzahu an gane wannan shi ne wa tabbitni Allah ka tabbatar da ni ko ko sai su zambi a kaka bi kowa a cikin ka bi Allah ka bi manzon Allah ka duba cikin su waye yake kira zuwa ga Allah da manzon sa bi shi wanda ka in sami kyakkyawan yabo a wannan rayuwar ta duniya in sami karbuwa a wurin mutane in sami karban wa'azi da tunatarwa da umarni da kyakkyawa da hani ga barin aikata dukkanin mummuna warfa darajati Allah ka dauka darajata wa taqabbal salati Allah ka karbi sallata duk sallata ya Allah ka sanya ta zo ta karbiya a wata riwayan kuma wa taqabbal du'a'i Allah ka karbi salati ai addu'a domin as-sala tana zuwa ma'ana mene addu'a addu'a Allah ka karbi sallata ta zanto cewa cikakkiya ce kuma ka bani lada akan ta wa ghfir khati'ati Allah ka gafarta min dukkanin laifuka na da kurakuraina wa as'aluka ad-darajati al-ula Allah ina roƙonka daraja mafi mafi ɗaukaka من الجنة أجدا الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير يا الله إنا رؤنك دكا ممودا الهير وخواتمه دكا مرفين الخير أبن ذي شكا من الهير الله إنا رؤنك بالي وجوامعه يا الله إنا رؤنك dunkulallen alherai duk inda alheri yake baki ɗayansa ka ɗauko wani alheri ya Allah ka dunkulo ka bani wa awwalahu Allah ka bani alheri a farko farkon alheri Allah ka bani shi wa zahirahu Allah ka bani zahirinsa wanda nake iya gani da ido wa batinahu Allah ka bani dukkanin alherin da ke a boye wanda ban san da shi ma Allah ka bani kai wannan addu'a fa ta kai bakan duniya mala wa darajatil ula ila aljannati amin Allah ka bani daraja madaukakiya a gidan aljanna Allah ka amsa min shine ma'anan amin ma'ana Allahumma stajib Allah ka amsa duk idan ce amin ma'ananta Allahumma stajib ya Allah ka amsa min Allahumma inni as'aluka khayra ma ati ya Allah ni dinnan ina roƙonka alherin abin da na bada an gani ma'ana abin da zaka ɗauka ka bayar na alkhairi na dukkanin al'amuranka zance ne aiki ne ɗabi'u na ƙwarai ne wanda za ka yi aiki da su a tsakaninka da mutane dukkanin waɗannan abubuwan kana so kana so kamar yadda ke wallabi na yi utuna ma atau su ne waɗanda suke ba da abin da aka ba su to khaira ma ati mana Allah duk alherin da ka bani ni ka sa zama alkhairi a gare ni ni ma ka sanya ni zanto daga cikin masu badawa an gani sai ce ne wa khayra ma af'alu da dukkanin alherin abin da nake aikatawa wa khayra ma a'malu da dukkanin abin da nake aikatawa har ila yau ko al-fi'lu da al-amal kusan duk daya wa khayra ma batana Allah ina roƙonka alherin abin da ya koyu wa khayra ma zahara da alherin abin da ya bayyana wa darajatil ula min al-jannati amin da kuma daraja madaukakiya a cikin aljanna amin اللهم إني أسألك يا الله إنا روقنك أن ترفع ذكري الله كتوكك أنبتنا أنقاني كسان سامي يبو أو رمتاني يبو إلنا الهيل an gane wannan Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka an tarfa'a zikiri ya Allah ka ɗaukaka ambatona an gane ta hanyar samun yabo na kwarai a wurin mutane ta hanyar karɓan wa'azi da jinsa da yin aiki na kwarai wanda mutane ya su yaba min akan sa wa tad'a wizri Allah ina roƙonka ka ingije wannan nauyin da ya nauyi bayana ma'ana duk wani zunubi na ya Allah ina roƙonka Allah ka tunkuɗe min shi wa tusliha amri ya Allah ka inganta min al'amurana ka gyara min al'amurana dukkanin sha'ani na Allah ka gyara min wa tutahhira qalbi ya Allah ka tsarkake min zuciyata wa tuhassina farji Allah ka tsare min farjina ka tsare min al'aurata ga barin aukawa cikin abin da ke sabo ne gare ka zina ka yi wace wannan addu'ar wa haffin farji Allah ka kiyaye min farjina ka hana ni sanya shi inda bai dace ba ka bani ikon kiyaye shi wa tunawwir qalbi ya Allah ina roƙonka ka haskaka min zuciyata da haske na sani da haske na shari'a da haske wanda zai lazimta wa dukkanin gabbaina yin da'a da biyayya gare ka yadda kake so kuma ka yarda da shi Allahu akbar Allah ka bani hikima ka bani ilimi ka haska zuciyata dukkanin waɗannan abubuwa kaga wannan ba karamin alkhairi bane wa taghfir dhanbi Allah ka gafarta min dukkanin zunubaina ko wa taghfir li dhanbi Allah ka gafarta min dukkanin zunubaina wa as'aluka ad-darajati al-ula min al-janna Allah ina roƙonka darajoji maɗaukaka a gidan aljanna amin Allah ka amsa Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka an tubarika li fi nafsi ka sanya min albarka a cikin raina jama'a kun ji ka sanya min albarka a ina cikin raina mun yi magana akan rai ko yawwa ma'ana ka sa albarka da alheri a cikin raina tabbatacce ya zama ko da yaushe ina kan alkhairi da kan da'a gare ka وفي سمعي الله كساء البركة أشنجينا وفي بصري الله كساء البركة أشنجنينا وفي روحي الله كسنيا البركة أشنروهينا وفي خلقي الله كسنيا البركة أشنمني هل التاتا وفي خلقي الله أنا روحانك كسنيا من البركة أشن أبيؤنا وفي أهلي الله كفيا من البركة في إيالينا وفي معياي كفيا من البركة في رأيواتا وفي مماتي كفيا من البركة في متواتا كاجي رأيوكا دمتوكا كان نيمان الله تعالى يساء البركة أشي أنقال وانا معنى أرأي الله يباك أزكي ya baka mata na kwarai ya baka ƴaƴa na kwarai ya amintar da kai daga dukkanin abin da kake tsoro kuma ya datar da kai wajen aikata aikin alkhairi wajen mutuwa kuma Allah ya baka ikon tuba kafin mutuwa da kyawawan ayyuka da zaka je ka tarar kyakkyawan cikawa da kuma samun tsari daga azaban kabari a bayan mutuwa an gane wannan wa fi mamati wa fi amali Allah ka sanya min albarka a cikin dukkanin ayyukana فتقبل حسناتي يا الله ككربا من دكن شاوى وان أيكانا وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين نار أنك درجوجي مأوكك حجدا الجنة آمين جماعة قالوا أن الله تعالى يسام لاش كذا الدعاء جماعة وأن ذكر ذكر ذكر الخيرين ما سيوا قليل يسكي muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wato datar da mu da alkhairan duniya da lahira da ka dimmi neman alkhairi jama'a wurin Allah lalle ya kamata ya yi kokari ya dage wajen yin waɗannan addu'o'i masu ainihin wato albarka Allah ta'ala ya samu dace suna ganin sai mu ƙara ko eh addu'o'i sun kusa karewa insha Allah ina fata ya zama idan muka zo darasi na gaba mu kammala in sha Allah ta'ala ko da sai biyu nan gaba addu'a ta 107 as-sabi' wal mi'a اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء wannan hadisi ne wanda aka samu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yana yawan roƙon Allah neman tsari daga wannan Imam al-Hakim ya fitar da wannan hadisi kuma yace wannan hadisi ya fitar da shi ne a bisa sharadin Bukhari da Muslim an gani a bisa sharadin Muslim Imam Zahabi kuma ya wafaka shi akan wannan manzo Allah yana addu'a yana cewa Allahumma jannibni min karatil akhlaq ya Allah ka nisanta ni daga dukkanin miyagun dabi'u da halaye wal ahwa da soye-soyen zukata munana Allah ka tsare ni wal a'mal Allah ka tsare ni dukkanin miyagun ayyuka wal adwa'i ka tsare ni daga dukkanin miyagun cututtuka shine al adwa cututtuka iri-iri ina maka rantsuwa da Allah kana yawan wannan addu'ar insha Allah ba za ka taɓa samun matsalolin irin waɗannan ba ki zama ɗabi'unka munana kowa na kuka da kai ga san zuciya ƙarara kowa ya gane kai ɗan san zuciya ne sannan na uku ga mummunan aiki mala mutum ya yi sata mutum ya yi zambo cin aminci mutum ya yi munafurci mutum ya yi ha'inci mutum ya yi algush an gane rashin gaskiya iri-iri ba za ka samu wannan ba insha Allah sannan miyagun cututtuka a ce sun mamaye jikinka sun raunata garkuwar jikinka Allah ta'ala duk zai kariya daga wannan daga jama'a wannan addu'a tana da matsar muhimmanci Muhammad Salih Al-Munajjid a littafin sa al-arba'un fi isti'azat an-nabawiyya ya kawo fa'idoji masu yawa akan wannan ba za mu karanta ba saboda yanayin lokaci ba kun yi bari za mu yi dogon bayani akai jama'a mun gane wannan amma dai idan Allah ta'ala ya baka wannan tsakanin Allah kaji kaji kaji fa ka tafi menene mukawatul akhlaq akwai wani malami da ya rubuta wani littafin suna ka san akwai masu makarimul akhlaq eh wani malami kuma sai ya rubuta littafi sunan littafin su'ul khuluq su'ul al khuluq miyagun dabi'u da halaye eh ya dinga ɗebo su kamar irin ne rowa tana ciki ƙarya na ciki ha'inci na ciki cin amana na ciki munafurci mugun kulli hasada rowa ragwanci ko yawwa sakin baki batsa zagi ashar ƙazafi ko ka dinga lissafawa kenan ga sunan duk waɗannan miyagun ɗabi'u kana roƙon Allah a dunkule cewa Allah ina roƙon ka ka nisanta ni daga dukkan waɗannan miyagun ayyuka to insha Allah Allah ya tsare ka da wannan shi kenan an gane wannan hatta ta'addanci wanda zai kai ga duka ko da wanda zai kai ga jawo mutum wani sharri sannan ga miyagun ayyuka kamar irin su ne aikin gabbai kaman kisa kaman zina kaman shan giya kaman sata kamar mugunta ko kaman ta'addanci zalunci ba tare da haƙƙi ba dukkanin waɗannan al'ahwa dama su ga su shi ne mutum ya karkata daga dukkanin waɗancan miyagun ɗabi'u da halaye zuciya ta riga ta lalace kenan ka ji karɓar gaskiya ma ya zama shi bauta zuciyarsa kawai yake an gani duk abin da zai yi in abin da zuciyarsa ba ta raya masa bane ba zai ba ko bai cin wannan abu Allah ka tsare sannan kuma wal adwa da dukkanin miyagun miyagun cututtuka kamar irin su mene cutan kirki da muke magana ko aljiran irin su kuturta ko irin su muguwar ƙwarsa kai malam an samu guwa shi ba alhamman dariya ma ugun ciwo ne dan yana kisa shi ma ko yawwa ga irin su ne zawo mutum ya kama ciwon kansa mutum ya kama ciwon s ko ga ciwon hanta ciwon saifa ciwon koda miyagun miyagun cututtuka malam masu zaka ji ana cewa ana neman miliyan kaza za a ma wani aiki ga karaya malam mutum ya karairayi gida kaza da yana yawon shi ko ina ma da ya dawo sai da sanduna yake da lallaba to duk wa amin duk waɗannan addu'o'i idan kana yi in Allah ya yarda Allah zai kare ka daga dukkan waɗannan miyagun ɗabi'u da halaye da kuma dukkanin miyagun cututtuka wanda za su cutar da rayuwarka su hana ka sukuni a rayuwarka Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ganin sai mu tsaya a nan na na Ima ya halatta ta ya halatta ka iya ɗaukan wannan ka haɗa da wancan kai ya danganta da yanayin bukatun kai da abin da kake so ka roki Allah a wannan lokacin eh insha Allah za mu tsaya nan muna fata abin da makaranta daidai Allah ya sa mu azumi tare a cikin lada inda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ina san da yan uwa cewa insha Allah ta'ala yau akwai malam Abubakar Gana zai zo nan masallacin juma'a na kan fashi zai yi wa'azin fil khutba wanda za a gabatar kafin sallar juma'a kenan ko da karfe 12 zuwa karfe 1 sannan bayan wannan saboda munasabar daurin auren 'ya'yan malam Muhammad bin Amin malamin mu Allah ta'ala ya kara mashi lafiya zai aurar da 'ya'ya uku a nan masallacin kuma za a daura auren wannan kenan ana gayyata mutane wajen wannan daura auren sannan ga wa'azi kuma sannan hudubar juma'a kuma ana tare dr abdulrahman idris zakariya jos malamin mu da yawan tafsirin shekara uku a nan garin shi zai gabatar da hudubar insha Allah sannan tsakanin magariba da isha'i kuma akwai karatu da za a yi na muhadara ta musamman da za a yi wani shi kuma dr abdulkarim suleiman ibrahim nasarawa malamin da ya gama tafsiri shekarar da ta gabata shi zai gabatar da wannan muhadara tsakanin magariba da isha'i daga ana gayyatar al'umma baki daya mu kuma nan idan mun yi sa'a da asbahi sai mu roƙa mu ma zo a mana muhadara a nan da asbahi insha Allah ta'ala karfe 6 zuwa karfe 7 da safe insha Allah daga muna fata Allah madaukakin zake kawo mana su lafiya Allah ya sa a daura alkhairi a wannan aure Allah kuma ya albarkace mu da abin da zamu saurara gaba ta waɗannan malama masu ainihin wato dimbin alkhairi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والاجواء اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم رد الينا الامن والسلامه في وطننا والاستقرار يا ارحم الراحمين فانه لا يملكها الا انت اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته